الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا سافير رانا اللهدي شاترا قوة الرجب hijira 1446 wanda ya muwafaka da 19 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na mustalahul hadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbahur rawi wallafar shaikhu al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah a wannan darasi namu na na sha uku da to a darasin da ya gabata malam ya kammala bayani akan abin da ya shafi nau'ukan hadisai waɗanda suke karɓaɓɓu da kuma abin da ya shafe su to sai ɓangare na biyu shine zai shiga bayani a kansa su ne hadisan da ake raddinsu saboda ba su cika sharuɗan da ake bukata ba wanda aka yi bayani a baya idan an samu ɗaya daga cikin waɗannan dalilai sannan ne sai ka ji an ce hadisi bai tabbata ba ba karɓaɓɓe ba ne ba za a yi aiki da shi ba wato almardudu kenan bale ce wahawa da'ifu an shurutihi wahawa da'ifu an shuruti ma khala khala wa a'lahu mudha'afu al-hula wa radduhu imma li ta'nin halla fi marra wa aw faqdihi ittisala وشر ما للطعن وشر ما للطعن موضوع تلا suna sa wa sharruha amma dai ba ta da kyau wa sharru ma litta'ani mawdu'un tala batrukuhu al-munkaru aw lil mu'lala shi ba wata nusan suna sa au mu'allala shi ba ba daidai bane aw lil mu'lala فمدرج فالقلب فالمضطرب في قلبه المركب المنقلب وشر فقد الاتصال المؤضل منقطع مدلس فمرسل shi ma wasu na sa mudallisun to mudallisun ne ya fi to a shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala yake littafin har yanzu yana buƙatar aiki na ta haƙiƙi san kanin waɗanda suka yi aiki a kansa da za ka ga akwai gyare-gyare a ciki tsakanin waɗanda suka yi ta aliki da kuma waɗanda suka yi ta haƙiƙi za su kai kamar malami biyar amma kowane aikin nasa in ka ɗauko da sai ka ga akwai kusakurai imma na nahau ko na sarfu ko kuma na imla'i ko na ilmul arut ko kuma iskafat kalmomin da ya kamata a ce an samu sai kaga ba su kawo su ba to har yanzu littafin yana buƙatar hidima mai yiwuwa kila in an samu to sai ya zamo littafin ya fito yadda ya kamata saboda aiki ga littafi ba ƙaramin abu ba ne sai ya zamo kana da imkaniya ta kowane ɓangare ba iya fanni ɗaya ba kila da an ce kai malamin fiƙihu ne kawai sai ka ɗauki littafin fiƙihu ka ce za ka yi abin da ka ga dama dole sai kana da sauran ulumu abin da ya shafi hadisi a wadda ya shafi luga da sauransu haka da an ce kai malamin hadisi ko hadisi ka karanta to wannan kaɗai ba za ta baka dama ka ɗauki littafin hadisi ka ce za ka yi masa aiki ba dole sai ka haɗo da sauran fannoni na luga musamman irin wa'annan littattafai da yake kaga waƙe ne inda shi malam lafiya lauya aza littafinsa tun da shi malami ne bi ma'anar kalima ba zai yi ya kawo abin da ba daidai ba kuma kuskure wanda yake na zahiri ƙarara wanda ƙananan ɗalibai ma bai kamata a ce sun fada cikin shi ba to wasu sanin gari ne ke kai su ga abin nan ba ka gaba su cancanta ba to shi yasa ya zama wajibi mutum ya zama malami mutafanni ne kowane ɓangare ya zama kana da ido ba abin da ya shahara a zamani ba fil ɗin wane kaza fil ɗin wane kaza wannan bid'a ne a karatu magabata ba su san shi ba a tsarin magabata komi karantawa za ka yi komi kamar shi hanyar da shi malam ya bi kuma kowane bangare yana da abin nan jiya mun yi ulumul qur'an ko ba gaba yau gashi za a yi musalahul hadis ta rana kuma ka ga littafinsa a nahu ko a sarfu ko a abin nan a balaga ko kuma a ilmul arut tumale ce almar dudu sai kuma hadisin da ake raddinsa ba za a karbe shi ba saboda bai cika sharuɗin abin da ya gabata a baya ba shi yasa ya ce wahawa za ka ga wasu nusa ɗin suna sa wahuwa to kaga daga nan baitin ya ƙalle haka ya samu ku kenan ko to ai baitin ba zai tafi wahuwa da ihu baitin ba zai tashi ba wa wannan hawan ɗin ɗaure ta za a yi مستفعل وهو الضعيف وهو الضعيف مستفعل وهو الضعيف to shi almardudu ɗin nan shi ake kira da al-da'if mai rauni eh mai rauni khala ga can gaba wanda shi abda'ib ɗin ya wofinta an shuruɗe ma khala daga barin sharuɗan hadisi sahihi wanda ya gabata a baya khala ta farko tana nufin ma mamada khala ta biyu ta kuma min alkhuluwe ne wofinta dukkanin su dai a mudari ya khalu ake cewa khala ya khalu sawa'un ya gabata kake nufi ko ko a'a kana nufin min alkhuluwi eh me suna wannan a fannin balaga ko ku yi balaga ba hmm me malaman balaga suke kiran wannan to jinasin wani iri jinasi ai kashe-kashe ne ya kasu kashi-kashi hmm? kawai jinasi? to sai an san wani irin nau'i ne wannan shi ake kira da aljinasu tamu cikakken jinasi kenan a kawo lafazi guda biyu kowane ma'anarsa daban haruffansa da wasu lansa su zamo daidai to kaga khala ta farko ma'anarta daban khala ta biyu ma'anarta daban eh eh ya kamata kuna karanta balaga wa a'lahu to mafi dama daman da'ifi tunda shi as-sahih da muka yi a baya an faɗi wanda ya fi ƙarfi ya fi zama ƙololuwa haka shi ma alhassan to shi ma almardudu ɗin nan ko abu'if ɗin nan da ake magana to wanda ya ɗan fi ‘yar dama-dama shi ma za'ifin ne eh shi ne ma na buwa alahu mubu'aful hula shi ne wanda aka samu wasu malamai sun raunana wata sifa daga cikin sifofinsa alhula jam'u hilyatin yan ce hilya shine ado ko kayan kawa eh wato kila samu a cikin isnadin nasa an taba wani abu nashi kamar kila al-irsal ko kuma al-inqita eh wato ba dukan bangarorin hadisin aka soke shi ba wasu kuma suka ce a'a a mudaful hula kamar hadisin da za a samu wasu malamai sun karfafe shi wasu malamai sun raunana shi wato hadisin ba a gama ittifaki kan cewa karbabbe ba ne to wannan shi ya dan fi yar dama dama shi yasa za ka ga shi in ya samu mai dora shi to yakan karfafe shi sai ka ga ya taka matakin alhassanu ligailihi kamar yadda muka muka karanto a baya wa radduhu to raddin hadisi da'ifi in ka ji malamai sun ce hadisi kaza an yi raddinsa ba za a karbe shi ba za a yi aiki da shi ba to akwai dalilai eh imma li ta'anin halla shi ma ba hala ba ne lamun ɗin nan mushaddada ce in mali ta'anin ko kuma dai ya zamo an samu suka halla da ya sauka fi rawa ga wani rawi daga cikin waɗanda suka rawaici hadisin sai a soke adalarsa kila a ce fasiki ne ko muttahamun bil kazibi ko munkarul hadis ko matarukul hadis ko abin da ya kama da wannan to yana daga cikin dalilan da ke sa a yi raddin hadisi duk sanda mai laba da labari ya ba da labari kuma shi ba adali ba ne sai a yi watsi da me da labarinsa tunda ƙur'ani ka'idar da ya bayar kenan ya yi wallazi na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyana to kawo ƙur'ani ya nuna a labarin fasiki ba abin amincewa ba ne ba karɓaɓɓe ba ne in ya faɗa in ma ana tantama kan abin da ya faɗa to sai a je a yi bincike a gano gaskiyar abin da ya faɗa to wannan shine dalili na farko shine wato ta'anulin rawi shine malamai su ce rawi kaza ba mutumin kirki ba ne ko malamai an ce waɗanda za su yi wannan aiki su ne waɗanda suke malamai da ma'anar kalima kuma akwai alama ta tsoron Allah tare da su don mutum koda malami ne to kaga in akwai hawan tare da shi to sai soki wani ba tare da dalili ba kamar yadda ake samu a yanzu sai kaga wani ya hau mimbari ya ce aiwa ne ba mutumin kirki ba ne kuma bai da wani dalili na shari'a kawai wani abu ne ke tsakaninsa da malamin ko hasada ko wani abu to su a magabata sun hana wannan dalili na biyu au da hittisala ko kuma hadisin isnadin ya rasa saduwa an faɗa cikin sharuɗan hadisi sahihi cewa sai ya zama muttasilul isnadi to a lokacin da aka rasa wannan ittisali to wannan dalili ne da zai sa a soke riwaya ashe da ka ga hadisi cikin littafi ba ɗauka kawai za ka yi kai aiki ba sai ka yi mi sai ka je ka yi bincike hanyar da hadisin ya zo to wa sharru ma litta'ani wa sharru ma ai wa sharru lazi eh to ma din yafi hadin da suke kawowa wasu nusakh eh wannan sai ya zama ma'anar da ba za ta daidaitu ba wa sharru ma litta'ani mafi sharrin hadisin da aka soki rawi rawin da ya ruwaice shi wanda za a ce an soke shi mafi illasa mafi muninsa a wurin malamai maudu'un shi ne hadisin da za ka ji malamai sun ce ai wannan maudu'un ne ƙera shi wani ya yi kawai ya zauna ba maganin manzon Allah ba ce sai ce tala matrukuhu mai bi masa tala wanda ke bi ma maudu'un shine matrukuhu shi kuma wanda zaka ji malamai sun ce matrukul hadith shi ke bi ma maudu'un shi kuma in ji an ce matruk shine malaman hadisi su yi ijima'i kan cewa rawi kaza ba a karɓar maganarsa ko kuma ana tuhumarsa da yin ƙarya wa mutane ba a kama shi yana ƙirƙiro hadisai yana jingina wa manzon Allah ba amma an gan shi yawawa ne ƙarya yawawa ne ƙarya yawawa ne ƙarya to in yayi riwaya sai a ce matrukul hadis ko kuma mutamul bil kazibi tun da yake wa mutane ƙarya zai iya yi wa manzon Allah a iya samu ko sai na uku mafi muni almunkaru sai hadisi munkari duk malam zai yi bayanin kowanne daga cikinsu auli mu'lala ka biyo da mu'lala wanda aka ce an illanta shi to ka biyo baya da shi akan waɗannan da aka ambata ba au ba ne akwai lamun gaban wawun auli ka biyo da mu'lala wanda aka illanta mu'allal ya kamata amma saboda haka kuma baitin zai samu illa to shi yasa aka cire shadda sai aka ce mu'lala famudrajun sai kuma wanda aka yi idiraji a cikinsa al'idiraj fil matan kamar yadda zai zo nan gaba shine rawi ya yi ruwayan hadisi a cikin hadisin sai ya shigar da wata jimla tashi ta kanshi wadda ba ta manzon Allah ba kuma ba tare da ya bayyana cewa wannan magana tashi ce ba shi ma ana samun haka kai in ba malami ba ne kana zuwa in ka karanta matanin sai ka ɗauka cewa duka matanin daga manzan Allah ya fito amma malami da ya zo sai ya gano cewa ai lafazi kaza shine na annabi lafazi kaza kuma na rawi ne kaji aiki eh to bale wani ko larabci kai lahiyayye sai ya ce sallallahu alaihi wasallam falƙalbu mai bi masa sai hadisi makalubi an kawo mazari ana nufin almakalubu ala wazni ismil maf'ul to yana nufin almakalubu to in yace fal makalubu baitin zai kare waka ba za ta yi masa biyayya ba shi yasa yace falƙalbu sai wanda aka yi kalbinsa eh za mu yi hadisi al-maqalub shi ma zai zo fal muttaribu sai mai raurawa al-ittirabu kenan hadisin da an kasa tantance shin wanne ne ya fito daga annabi an ce kaza an koma can an ce kaza an koma can an ce kaza sai a ce an samu al-ittirab fi qalbihil murakkabul munqalibu wani zubin kuma ga kalbin hadisi akan ga tarkibin hadisi akan samu kalbi to in an samu irin wannan shi ake kira da almunqalibu shi kuma daban yake ba wancan da ya gabata almakalubu ba wannan a tarkibin sani aka samu kalbi shi kuma almakalubu tashi fuska daban bayaninta zai zo والشر فقد الاتصال المعضل منقطع مدلس فمرسل تلما أبو بي يفعل آه ورده إما للطعن هلا في من روى أو فقده اتصالا to ya gama bayani akan imma li ta'anin halla wa radduhu imma li ta'anin halla fi rawa kenan au faƙadi hittisala to shine zai yi bayani duk sanda ka ji an ce an yi suka ga hadisi to waɗancan da ya ambata su ne mafi muni to sai ɓangare na biyu wa sharru faƙadi hittisali sai mafi illa mafi sharrin hadisin da za a ce ya rasa ittisali shine al-mu'udalu hadisi mu'udalu Eh, hadisi mai gurmunta kenan hmm? shi ne suka ce hadisin da za a samu rawi alattawali guda biyu hmm. sun faɗi ba a same su a isnadi ba sai mai bima mu'udal munqati'un sai wanda za a ce munqati'ul isnadi ai isnadinsa ya tsinke eh, isnadinsa ya tsinke mudallasun sai wanda aka yi aka yi ta dalisi shi ma bayaninsa zai zo to mai ɗan dama-dama fa mursalu sai mursali shi yasa za mu ga shi mursali wasu malamai ma za ka ga suna karɓarsa kama al'imamu malik akwai wasu fuskoki na mursalan hadisai da shi al'imamu malika yana izina da su shi yasa a littafinsa al'almuwaɓa to za ka ga akwai hadisai marsalai da yawa amma almajirinsa al'imamun shafi ya saba masa shi yakan yi raddin duk wani hadisi wanda yake mursali baya karɓarsa to shi ma in an je gababinsa za a yi bayani to zai fara da na farko da ya fara bayani a kansa da ya ce maudu'uhu maudu'un tala wa sharru mali ta'ani maudu'un tala to al-maudu'u hadisin da zaka ji malamai sun ce wannan hadisi maudu'i ne me ma'anarsa shine yace موضوعه الإفك على الرسول بغضا لدينه ونيل السول با ونيل با ونيل السول من دنيا والجهل نصر مذهب با والجهل با والجهل نصر مذهب أو لاحتساب الأجر كالمرجب على الإبادات كقرآن القرآن الصور بوضع فضلها فذا النوع أضر منه حديث الأرز مع فضائل سما بسميبا سما نبينا وصايا لعلي to الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى yace mawdu'uhu abinda ake nufi da hadisi mawdu'i al-ifku ala rasuli shine ƙirƙiro hadisi a jingina mu manzan Allah al'ifku kenan to wannan shi ake kira maudu'i mutum ya ce annabi ya ce kuma bai ce ba ko a yanzu ana samun jahilai na wannan gangancin sai ce annabi ya ce sai ya faɗi abin da ya garama to in annabi bai faɗi wannan abin ba to wannan magana tashi ita ake kira maudu'i to su can waɗanda suka gabata suna da dalilai da yasa suke kirkiro hadisai sai su ce annabi ya faɗa kowa da tashi manufa to manufofin su ne malam zai yi bayani kuma har a yanzu in ma an samu haka ɗin to za ka dai masu ƙirƙiro maganganu suna jingina ma annabi ba za su fita daga cikin waɗannan asibabu ba ba za su fita ba to shi ne malam ya ce daga cikin dalilan bugudan lidinihi bugudan zai zamo a nahawu mai matsayinsa ha ba ka ji tsoro Allah dole ai ko hadisi ake karatu dole sai ana kula da nan yawwa maf'ulun ne li ajalihi al-maf'ulu li ajalihi ko min ajalihi ba mun yi cikin al'ajin rumiya ba ko ba mu yi shi ba ko ba a yi shi ba to shi ne ma'ana me yasa suke ƙirƙiro hadisi su jingina ma manzon Allah to akwai waɗanda bugudan lidini aile ajili bugudin lidini saboda ƙin adawa da addinin manzon Allah eh su so suka su ɓata hanyar annabi shine sai su je su ƙirƙiro hadisai annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza alhali bai faɗa ba akwai wani malami ma da ake kira hamadu ibn zaidin ya ce su masu wannan sifa su ake kira da azzanadika zindiƙai kusa an ce sun ƙirƙiro hadisi dubu goma sha hudu na ƙarya ga annabi don ɗaya su ɓata addinin musulunci ba da yake addini na Allah ne sai Allah ya kawo mazaje Allah ya kawo rijalun la tulhihim tijaratun suka yi bincike sai da suka gano waɗannan hadisan kuma suna nan cikin littattafan addini to in ba kai karatu ya za ka yi sai ka zamo kana koyi da zanadika ba tare da mi ba tare da ka sani ba daga cikinsu akwai wani da ake kira abdulkarimi a gani suna mai kyau da ji abdulkarimi kaga yin musulmi za ka ɗaukarsa kaga in yayi magana da suna addini kakan ɗauka cewa ai mutumin kirki ne to shi ƙarshe ma kashe shi aka yi kashe shi aka yi a zamanin almahadi ɗan haruna rashid a zamanin khilafarsa aka tsire shi aka kashe shi saboda yadda yake barna ga addini to shi ma yana daga ciki waɗanda suka kirkiro hadisai na ƙarya suka jingina ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikinsu akwai ibnu sam'an shi ma mina zanadika shi ma kashe shi aka yi kashe shi aka yi daga cikin hadisan da suka kirkiro suka ce wai allah maɗaukakin sarki ya halicci kansa to da ya halicci kansa a suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana khatamul mursalina la nabiyya ba'adi sai suka ƙara illa masha Allah wai annabi ya ce ni ne cikamakon manzanni babu wani annabi bayana sai dai abin da Allah ya so eh kaga cewa sai dai abin da Allah ya so kenan yana yiwa a samu to shi yasa aka samu wasu suka yi da'awa adapta suka ce ya annabi ba ya ce kwata-kwata ba za a samu wani annabi ba ne to sai suka ƙara eh illa in ya sha Allahu sai dai in Allah ya ga dama to ana iya samu wani shi ma a aiko shi to haka suka yi zindiƙai kenan to yana daga cikin dalilansu su zanadika kuma har yanzu ana samun wasu ɗaiɗaikunsu wa naila suli ba wa naili ba wa naila suli min duniya akwai waɗanda su kuma sukan ƙirƙiri hadisai na ƙarya su jingina ma manzan Allah saboda neman biyan bukata shine as-su'ulu ko as-sulu saboda neman wata bukata min duniyan ta duniya kawai eh wara a bashi kuɗi wara a bashi matsayi a wurin shugabanni eh shi ma wannan an samu kun san akwai akwai giyasu ibnu ibrahim shi yakan zauna ma ya kirkiri hadisan da za za su daɗaɗa ma shugaba rai don ɗaya ba shi kuɗi ai shi ƙirƙirar hadisin nan na la sabaka illa fi naslin au khuffin au hafirin sai ya ƙara da au janahi fa'irin shi annabi abu uku ya faɗa naslin khuffin hafirin shi kuma giyas ibn ibrahim da ya zo sai ya kara da ta'iri janahi ta'iri fiffiken tsuntsu an ce shi shugaban almahadi lokacin yana da kurciya da yake wasa da ita da shi yasa sai ya kara wannan jimla ɗin to dai ya faɗa wannan hadisin sai sa aka yanka kurciya ɗin aka aka aka aka abin nan to haka suke to akwai masu wannan saboda haka su wannan kenan sai na uku wali jahala akwai waɗanda kuma sukan ƙirƙiri hadisai saboda jahilci su jahilai ne ba ɗalibai ba ne kuma ba malamai ba ne jahilci ne ya kai su zuwa ga haka kamar 'yan bid'a daga cikin sufaye in kana karanta littattafai na sufanci kaga yadda suke kawo wasu maganganu kuma su ce annabi ya ce sai hankalinka ya tashi haka suka ƙirƙiri hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama alhadisul qudusi da yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi har zuwa ƙarshe to suka zo wannan hadisin su sufaye sai suka kirkiro wani suka ce shi ma din Allah ya faɗa Allah ya ce fa idza ahabbtuhu kuntuhu eh duk sanda Allah ya ce wai na so bawa sai in zamo bawan to daga wannan sai suka fitar da aƙidar Allah na zama bawa bawa na zama Allah to daga nan sai aka samu aƙidar kaji an ce ai wani Allah ne wance ma Allah ce har cikin mata to daga nan suka samu wannan aƙida cewa wai akwai wani mataki da bawa zai kai saboda tsananin ibada da kusanci ga Allah ya narke shi ma ya zamo Allah ko kuma allah ya juye ya zamo shi sai ya zamo duk abin da ya yi to Allah ke yi a wannan yanayi in ya yi magana Allah ya in ya yi aiki Allah ya duk abin da ya yi to wannan marhala ne za ka ji sun ce babu haram babu wani abu da aka hana a komai halatta ne komai halatta ne a wannan marhala tun da shi Allah ya ba haram gare shi ba za ka ce ka za haram ne ga Allah ko tunda shi ya halicci haram din to tunda ka zamo Allah shi kenan sai a ce giya halacce kisan annabawa ma halacce ne kamar yadda ibrahim iyasu ya faɗa a littafinsa a sirrul akabar ce in mutum kai ga wannan matsayi zai iya kashe annabawa ma kuma a haƙiƙanin lamari bai yi kuskure ba tauhidi ma ya yi amma dai a shari'a wadda annabi ya zo da ita to wannan ana iya cewa ya kafurta ko ya yi ba daidai ba to duk dalilin da ya sa daga nan suka fitar da tarbiyatul azkari za a saka halwa takaita maka abinci a saka ɗaki mai duhu ba a baka abinci mai ni'ima baka magana da kowa a tattila ma auradu in ka gama wannan a baka wannan in ka gama wannan a baka wannan sai ka ga Allah in ka ga Allah to shikenan halwarka ta ƙare yanzu ka samu ƙofa ganin Allah da kai yanzu ƙofa ce ta shiga halara to daga nan zaka ci gaba da ibada zaka ci gaba da ibada har kai ma ka zamo Allah din tun da ka samu kayi wusuli kuna jin suna cewa wusuli ma'ana ka isa kofa amma baka shiga ba to yanzu ibada ka ita za ta baka dama sai ka shige kana shigewa to kuma shi kenan shi kenan to me ya haifar musu wannan kirkiro wancan hadisi wai fa'iza a hababtuhu kuntuhu Allah ya ce in na so bawa zan zama bawa in ka duba jawahirul ma'ani shehu tijjani ya kawo shi ibrahim inyas shi ma cikin littattafansa yana yawan kawo shi kama asirul akbar kashiful ilbas da sauran littattafansa haka abdulwahabi sha'arani shi ma littafinsa a tabakatul kubra ya kawo shi daga wasu sufaye kuma duk littattafan duniya na hadisi ba inda za ka same shi in sun kawo wancan hadisin na gaskiya sai su ce wa fi riwayatin wai a wata riwaya kuma riwayar da bata da istinadi duk da su ba ruwansu da istinadi istinadin su haddasani kalbi an nafsi an rabi azza wa jalla sha istinadin su zuciyata ta bani labari ita kuma ta karbo daga raina shi kuma raina an sirri daga sirri na shi kuma sirri na daga Allah shi ya isinadinsu to jahilci kenan yasa in kai karatu ba kana cikin matsala to sai malam ya ce nasara mazhabin dalili na gaba a waɗanda za su ƙirƙiro hadisi na ƙarya don su taimaki mazhabarsu su kuma ubadul mazhab bayan mazhaba kenan yan ga muka shemu mazhaba su saboda takalidancin su da mazhaba har ya kai su wa annabi ƙarya don ɗe su kare mazhabar kai subhanallah ba za ka same su kamar cikin arrawafid yan shi'a sun ƙirƙiro hadisai da yawa don su kare tafiyarsu na nan da yawa cikin littattafansu kamar su alkhawarij su ma da makamantansu shi yasa akwai wani daga cikin alkhawarij da ibn abi hatim ya ba da labari a kansa babba ne a cikin 'yan bidi'an alkhawarij to daga ƙarshe sai allah ya mai nasara sai ya tuba da ya tuba sai yake gaya wa ɗalibansa ya ce to ne muku gargadi ku san wa za ku karɓi ilimi a wurinsa ku san wa za ku rinka saurare kuna ɗaukar addini a wurinsa saboda ya ce mu mun kasance mukan zauna idan abu ya birge mu ya ba mu sha'awa sayyar nahu hadisan kawai sai mu mai da shi hadisi mu ce annabi ya ce mu ce annabi ya ce eh ka gani kuma wannan hatta sebu al'ajara min Allah kuma har ma mu yi fatan Allah ya ba mu lada akan haka shi sai ce to ku yi hattara ku yi hattara Hamadu ibn Salama yana ba da labari ya ce wani babban malami daga cikin 'yan shi'a masu kafirta sahabbai ya ba shi labari ya ce sun kasance ma sukan haɗu wa junansu manya daga cikinsu su yi ta ƙirƙiro hadisai na ƙarya wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi sai a tara a rubuta sai a yada a ce ga sunan duk annabi ya faɗi su wannan yana nan da yawa kuma duk suna nan cikin littattafai amma sa'ad da aka samu kuma Allah ya kawo mazaje duk sun yi bayani misali ko littafin al-mawdu'atu kuka samu na Abdulrahman Abul Faraj Ibn al-Jauzi za ku ga wasu da yawa daga ciki ga irin su al-fawaid al-majmu'a na Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani shi ma a wannan babe ne ga al-lali'ul masnu'a na Jalaluddin Suyuti tsaron da yawa da aka rubuta aka samu wasu ƙarori cikin silsilatul ahadis da'ifa wal mawdu'a ta Sheikhul Albani suna nan haka shi ma Ibn al-Qayyim yana da littafi al-Manarul Munif shi ma a wannan babin yake to duk in kun samu waɗannan littattafan za ku ga irin kalan waɗannan hadisan na ƙarya da aka aka jingina ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka gani irin sauran azumin kurallai yau hadisin jahilai mala ya yi magana sa baya to suna nan allah ya sauwaka aule hitisabil ajiri ko kuma kaga sun kirkiro hadisin wai suna neman lada eh to su sufayin da su alkhawari suke yin haka kamar yadda muka faɗa kalmora gibi kamar wanda zai kirkiro hadisi wai don ya kwadaitar da mutane alal ibadati akan su tashi su yawaita ibada sai a yi ta kirkiro hadisai na ƙarya eh ah ba ga nuhu ba Uh, wannan ibn abi maryam a yana daga cikin manya-manyan makaryata kuma hassan raha yake har bayyanawa yake baya shayi baya ɓoyewa shi ya ƙirƙiro kowace sura cikin alkur'ani tana da wata falala ta musamman shi ya ƙirƙiro wannan da aka tambaye shi sai ya ce wai dalilin da ya sayi haka ya ga mutane sun koma zuwa ga fiƙihun al'imamu abu hanifa da kitabul magazi na ishaƙa ya ce to shi ya sayi ƙirƙiro waɗannan hadisai don ya karkatar da su daga waɗancan abubuwa su dawo zuwa ga wani abu na falala. alkurani dukkansa mai falala ne amma cewa kowace sura ga wata falala ta ta ta musamman to wannan bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to ƙarshe kuma wai sai ce wai yayi haka ne husbatan lillah saboda Allah ya bashi lada shine asuyudi yake faɗa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al'ajara fi ma yadda ya ce a wannan babi na ƙirƙirin hadisi don ibada ba kama sufaye sun fi kowa zurfafa a wannan babi su ƙirƙiri hadisai kuma in an yi magana su ce wai suna son Allah ya ba su lada to akan ƙarya Allah zai baka lada ya an tambaye su su ce inna la nakazibu ala rasuli wa inna ma nakazibu lahu ba muna yin ƙarya ne don mu cutar da annabi ba muna yi ne don mu taimaki addininsa don girmamawa gare shi to ya mutu zai ba ƙarya kuma ya ce ya mutu taka eh kaga wannan ba zai yi ba ko ka qur'ani suwar kamar shi nuhu ibnu abi maryam da ya kirkiro hadisai na falalan karanta ayoyi ko surorin alqur'ani bi wada ifadiliha kowace sura sai ya aza mata ai ga falalatta ga falalatta to fazan nau'u adar wannan na ƙarshen mala ya ce shi fi cutarwa ƙaryar da za a ƙirƙira don a tabbatar da wata falala ko me yin ta yi da awan cewa wai lada yake nema ga Allah to wannan nau'in adar ya fi cutarwa saboda in an yi rashin sa'a da mutane ga su jahilai kuma suna son bauta ga Allah ka karɓa za su yi saɓanin masu yi bugudan lidinihi wa naila sulimin duniya nasara mazhabi saɓaninsu ko wal jahala nasara mazhabi to nasu bai kai wanda shi zai yi da sunan addini da sunan tabbatar da wata falala in an yi ai za a samu lada kaza ai za a samu lada kaza akwai falala kaza akwai falala kaza to wannan ya fi cutarwa sau daga ɗabi'an musulmi yana son abin da zai yi a ce ai ya samu falala ya samu lada mai yawa zukata na son haka eh shi yasa shi karan kansa a suyudi ya faɗi haka wa sharruhum a gani mafi sharrin alwadda'una masu ƙirƙiro hadisin ƙarya ya ce su ne sufaye shi yasa zai wahala haga sufi yana nufin gulatu sufiya ba sufaye waɗanda suka zo a farkon lamari ba wanda sun sufancin shi sufancinsu ma'anarsa gudun duniya da bautan Allah sunan sun ka tsaya ba su ƙara komai ba ba sa da awon ganin manzon Allah ba sa da awon wani kutubaniya ko gausiya ko autadiya duk ba ruwansu da wannan su kawai a ƙaurace makyalkyali na duniya da makamantansu wanda an samu wannan a ƙarshe-ƙarshen wato ƙarnin sahabbai cikin tabiya an same su irin su alhassanul basari za ka ga sun shahara da wannan to amma daga baya-baya sai suka ɗauko wannan sufancin sai suka cicciro wasu miyagun aƙidu sai suka haɗa suka je ɓangaren shi'a suka ɗauko wasu abubuwa suka sa na taƙiya a ɗariƙa akwai taƙiya sai a ce maka akwai karatun da ba a yin shiga al'umma sai an shige cikin ɗaki a rufe taga a rufe ƙofa kuma ba kowa za a wa ba kuma ba a gaya wa kowa a kamar tarbiyatul azkari an ka saka sai an yi ma alƙawali duk abin da ka gani kar ka gaya wa kowa sai muƙaddamin da ya saka kaga taƙiya kenan sannan in cikin awam kake ka bayyana shari'a amma in a gefe kake tare da 'yan uwanka waɗanda sun yi fana'i sun yi wusuli to ku bayyana haƙiƙa cikin jama'a za ka hau mimbari ka ce shan giya haram ne an gane zina haram ne kaza haram ne to wannan bainal awam kenan amma in an ware daga kai wannan ma ya wasuli wancan ma ya wasuli wancan ma ya wasuli to za mu aje shari'a gefe yanzu za mu yi magana ne akan hakika to haka suke to da za ka gasa sun fito ai ba ma tare da yan hakika ai yan hakika kafirai ne to taƙiya ne ƙarya suke yi to daga shi'a suka samu wannan aƙida ɗin suka je cikin al'abin nan alfalasifa shi ma suka ɗauko baƙaƙen aƙidu na ƙoƙarin nuna cewa ma babu Allah da cewa komi da ka gani yana da zahiri yana da baɗi eh kullu shay'in lahu zahirun wa baɗinun wani abin da ka gani kai kan kaɗin kana da zahiri kana da baɗi kana da haƙi to haka to su waɗannan ba a kiransu sufaye in ma an kira su sufaye sai ka ce gulatu sufiya an gane yawwa to su al'imamu suyuɗi yake magana a nan su ne masu ɗariƙun nan masu ɗariƙar tijjaniya ƙadiriya na ƙashabandiya shazaliya rufa'iya wacece wacece suna nan da yawa barkatai waɗannan duk gulatu sufiya ake kiransu don su sufancinsu bai taƙaita a kan bautan Allah ba an gane? menhu daga cikin hadisan da suka ƙirƙiro na ƙarya hadisul urzi hadisin da yake magana akan falalaccin shinkafa ko falalatta ita karan kanta wai suka kirkiro hadisi wai wai laukanal urzu rajulan to lakana halima eh laukanal urzu rajulan lakana haliman inda shinkafa mutum ne namiji to da an yi mutum mai tsananin haƙuri gobe ga yawa ta ƙare ba go alibabu shafi ga ya kullum ci ake ba ta ƙare ba eh da yadda ke da suna nan da yawa eh irin su hadisan mafi falalan abin da ake iya ci shine shinkafa suna nan ibn al-qayyim ya kawo su a littafin sa al-manar muni suna nan da yawa alfaz daban-daban kai Allah ya zabu da ji to irin wannan da sun fahimci sun samu kansu karkashin wani khalifa ko shugaba aka ga ai yana son cin shinkafa to sai a kirkiro ina hadisa da hada da damere tun da shi yana da sha'awar shinkafan ko ba haka ba ma'afada ili suma ko sima bil alif ba sumai ba ne cikin lugatu na ismu akwai suma tare da hadisan falalar suma nabiyina sunayen annabi sallallahu sallama sai ka ji an ce ai duk wanda aka samu suna muhammadu ko ahmad falalansa kaza kaza ba zai same shi ba ko gidan bala'i ba zai gitta shi ba ko ba za a yi talauci a gidan duk ƙarya ne duk ƙarya ne hadisan falalar suna annabi za ka ga yan ɗari kusu suna wannan ko? ba cewa an kai annabi bai da falala ba yana da falala amma cewa shi karon kansa kawai da an sama suna muhammadu kai ma wai na wani musamman ne a wannan ba ya da asali ba ya da asali to saboda mi sai dai mu yi abin bugu ko zine ba za a yi mai bulala ba Allah ya ce mutum ya yi zane ko ya sha giya in ya zane bai aure ba a yi masa bulala to da yana muhammadu sai a ce kawai shi kenan ya sha ta yi wannan ƙarya ne kawai ba gaskiya ba ne ba su tabbata ba suna nan irin su menene in kuka sa mutum suna muhammadu ku girmama shi duk wannan bai da asali ai abin ba ga suna yake ba kabi mai asalin sunan shi ake nema ko ba haka ba ko wani mai sunan muhammadu din amma ka samu barawo ne ko duk da haka a ci gaba da girmama shi wani ka samu mazanaci ne wani mashayi giya ne ko ba a samu kuma duk a ci gaba da girmama su don ɗaya an samu su suna muhammadu to wannan malamai suka ce ƙarya ne bai da asali don an sama suna muhammadu to ba ka da wata falala falalaka guda ka bi annabi muhammadu na gaske Allah ya samu dace to nan za mu kwana mun dawo sai mu yi almaturuku ko? to na ƙarshe to sai wasa ya li ali wannan na shi'a ne sai hadisan da aka ƙirƙiro cewa wai annabi bai bar duniya ba sai da ya yi wasiya ga sahabbai cewa in ya Allah ya karɓi rayuwarsa to sai da na ali shine kalifa suka ce wai amma sahabbai su abubakar su umar da sauransu wai sun san da wasiyar amma sai suka ɓoye suka ci amanar ali eh to wannan su kuma hadisan yan shi'a ne shi ma nan duk ƙarya ne eh annabi har ya bar duniya bai yi wasiya cewa wane ka zama khalifa ba ya da ba babu eh babu wannan wasiya hatta ma abubakar din da ya zama khalifa din a waƙi an ce a wani hadisi da aka samu daga annabi ya ce in ya bar duniya shine khalifansa isharat annabi ya yi ta tayi a wasu abubuwa a kan shi abubakar ɗin amma cewa an yi wasiya wannan babu to ballantana shi ali ɗin to ƙarya ce ta shi'a ishe sa za ka ji suna cewa su abubakar da umar da usman ƙwacen khilafa suka yi haka suke rubuta ƙwace suka yi to in sun faɗa haka suna nufin saboda ga wanda annabi ya ce shi ne kuma ba su ba shi ba sai ya zamo shi ne na hudu eh haka suke faɗa ko wasu daga cikin gulatul shi'a haka suke faɗa cewa da aka turo mala'ika jibril sai ya kuskure sai ba annabi muhammadu madadin ya ya ba shi shi amma wasu kuma daga cikin shi'a suna karyata wannan amma dai waɗanda suka masu wannan aƙida su ne waɗanda sun sun mace sai da na alidin ma Allah ne ya ga magana ta ƙare sun ce Allah ne to kaga su ba a magana kansu So, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته